بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الباب والشهر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا جهاز الأخضر والتعاطف بنظرته تأتي لنا الزفر وقال أيضا كما يأتي سيني أبو المواهب وقال أيضا أبو المواهب السيد العارف بن السائل الجواب الشافي يا وإما نصف نصف أبو المواهب يجي والقائمون بأعفاء التربية في طريقتنا ولله الحمد كثيرون waɗanda suke tsaye da ɗaukan nauye-nauyen tarbiyya a cikin ɗariƙar littafin ta tijjaniya tare da godiya Allah suna da yawa lam ya halu minhum mundu tuwfiya sayyiduna ashehu radiyallahu anhu qurun wala zaman wani yankin ƙasa ko wani zamani bai taɓa filta daga waɗanda ke tarbiyyar mutane a cikin ɗariƙar tijaniya ba tun rasuwar shugabanmu shehu radiyallahu anhu bal zahara min adadun fi hayatihi radiyallahu anhu ba ma bayan rasuwar shi ba tun da ran shi adadi mai yawa ya bayyana cikin masu tarbiyyar bayan Allah a cikin ɗariƙar tijaniya tun da rayuwar shehu tijaniya radiyallahu ta'ala anhu ila annahum sai dai su la ya ta zaharu na bezalika ba su bayyanar da kansu da cewa su masu tarbiyya ne cikin sha'anin Allah da wannan dalika limala ya ba da abin da bai koyuwa min hukumin wakati daga hukuncin lokaci shi sufi suna ce a sufi ibn wakati shi sufi wato dan lokacin shi ne ma'ana lokaci ke sarrafa al'amuran shi da Allah ya so bai da zaɓi waɗanda Allah ya so su bayyana za su bayyana duk da kuma Allah bai hukunta su bayyana ba su son su bayyana don ba haka ake so da su ba ya turu alaihim ba mai samun su ya ce kaya gare su illa man bayyana da Allah ta'ala da wani intifa'a biyu sai wanda Allah ta'ala ya hukunta ya amfana da su wanda Allah ya hukunta su amfane shi sai ya ganar da shi su sai ya sadu da su su amfane shi wadalika abin da yasa suke koye limahu su bihi da abin da ake bance su da shi bi barakati ustazin da albarkar malamin su shehu tijara da yallahu anhu min hulati kamal na tuwahi da kawar kamala in kaga an ce a girgiza to abu bai cika ba in ka ji yanci a wasa ba in ka ji yanci a sunsuna ba kamshi wanda ya tsaya sai ya bayyana da kare to kenan ba kamili ba ne al-musammatu wadda aka ce mawa inda muhaqqiqina bin ahli hadha shani wurin masu tabbatarwa daga ma'abuta wannan sha'anin sufanci ana ce mashi bilbirati alal haqq kishin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya nufi ka za kai ka nufi abin da ba haka ba a kai ba wahiya abin da aka ce mu gira a kan ubangiji kitimanu sara'ir wal asara kai matuƙa ɓoye ɓoyayyen abubuwa da kuma ɓoye asirrai kada asirin ubangiji ka kai shi ga wanda bai cancanta bai wulakanta ko ya karyata sai su kai matuƙa cikin ɓoyewa galiban ma Allah ka tsinkayar da mutum je ka wurin wani ko don ka samu wani sirri ko don ka samu wani abu na karama na shi wahiyar halatul akhdiyai al'abriyai minal malamata a ce malamatiya malamata al-mazhula haƙa'iƙo wannan shine halin koyayyin bayan Allah wanda zai kubataci daga ko daga barin kowane irin aibi min malamata daga waliye da aka ce almalamata ko almalamatiya almajahula haqa'iqun wadda aka jahilci haƙoƙansu fala yasabu minhu amrun yu'rafu bihi illa lillahi inayatan bihi anna lillahi inayatan bi fala yazar min amr wani lamari bai bayyana gare su yu'rafu bihi wanda za a san da wannan al'amarin anna lillahi inayatan bi Allah na da kula ta musamman da su duk abin da zai sa a gane su wani abu ne to ba za ka gan shi ba balantana ka ɗauke su wani abu sai Allah amfani ka ya nuhe ka da amfani da su sai ya sanar da kai wannan sirri suke ɗauke da shi sai ka amfana li'annahu domin su al-malamati ya jaru na mal'amati masu gudanar tare da amawan musulmi alama alaihi al'amatu akan abun da amawa suke akan shi zaka gan shi da ɗaya duniya bai da wani abu wanda ya bambanta shi da sauran yakuba yi cikin musulmi sabon allah da ba ga yana yi sam ba za a gaishe ba sai halin mutuntaka kuma da ainihi za a tuba in ya zama kadaran makadura amma ka gansu da wata sifa daban ka ganewa ne na allah ne ba za a gani ba min zawahir da'ati abinda amma suke akai na abubuwa zahirai na biya allah allati lam tajri al'adatu wanda al'ada bata gudana ba an yusammu biha min ahli llahi ta'ala an yusammu biha a ambaci masu ita saboda wannan ibadar a ce musu min ahli llahi ta'ala suna da kebantaccen bayan Allah dan kaga mutum na zuwa jami'in sallah ko yoshe ya tsaya wurin da sai da mai wazifa sai da aka ce wani ba Allah ne wali tun da kai ka ɗauka walittaka wani kaya ne daban wanda za a ga mutum da su ko a ce ai bai cin abinci azumi ya kai kullum ko ko bai bacci kullum sai ya yi kaza na cikin ibada ko ko ya zanna yana jin tsoron taka ƙasa ko ko wurin ga ya samu yana jin tsoron irin wani abubuwa dai na a san mu na Allah ne ba a ganin shi gare su to haza to wannan amrun aqamahu Allah ta'ala fi wanda Allah ya tsaye da su a cikin shi wa fadilatun kuma wata daraja ce hallahu biha da Allah ya kawace su da ita sha'uru aw lam yashuru sun sani ko ba sani ba to wani ba bai sai yana da wannan ke bantattar daraja da Allah ya mishi ba in ta sai dai shi ko irin su da ka taba su galiban Allah bai maka musama za ka san ka taka tsaya ka taba darajar su Allah ba zai kare ka ba Allah ya kiyaye mu da kaddara wa qala aidan kuma shi ya faɗa kama fil buguyati kamar da su cikin tayan buguya ba da kalami wa mahsulu hadhihi mas'ala matabbatar dai wannan mas'ala ko abun tabbatarwa ko matabbacin abu daga wannan mas'ala أن أهل هذه الطريقة المحمدية ما أبوتا وأن الطريقة تاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم التجارية يوجد في أفرادها من يفتح من يفتح الله في التربية بها من يفتح الله وأن الله كبودا مشي من فتحه في التربية بها تشكين تربية وأن الطريقة game da aksin tarbiyya dai samun tsallakake zuciyar bawa ta zamo ta Allah ya zama mai rataya da Allah a cikin komi bisa ga turbar shari'ar manzan Allah sallallahu shi ne tarbiyya to Allah zai buɗa masu cewa da sun rika hannunka za su kai ka zuwa ga abin da ake nufi ai da ke talqini wurdiha da laƙana wa muridai wuridin tijaniya wajen miyar kare da lakana musu dukkan zikirorin tijaniya bin shuruɗin masharuɗati da sharuɗan da an ka sharɗanta wala kaifiyatil madhbuɗati da kaifiyoyi abun tsarawa na wannan azkaru da auladudin ta yaya ce ba haisu la ya haruju amma haddahu shehu bi zalika ta inda mutum ba zai fita daga barin abin da shehu tijjani ya shata ya iyakance ba abin da shehu ya ce ka yi ka tsaya nan kada ka ƙara kada ka rage to shi ya shirin ya kamar wurin tasbihi maza Allah ya shiranta cewa ka yi talatin da uku to kakka yi da hudu hudu saboda yamma sa'an ci a wani shi subhanallah sai ya dari alhamdulillah ya dari talatin da uku domin fassauran duka da shi ɗari ɗari ya kai sai ya mulkin tashin kiyama ana ba da ladan albaqiya ta salihatu kaga shi gaskiya har ta mai yawa to an ka ba mai talatin balle mai ɗari sai an ka biyo layi ana ta ba da ana ta ba da an ka kawo gari yan matso sai an ka ce a'a na ana ba da ladan albaqiya ta salihatu ai ina yi ai haddari ɗari na ta ce ke ɗari Allah jaye talatin da uku aka so sai farka hirgice dawo 33 a shekara ka yi himma kai abin da ba a ce ba ba himma ba ce ba kai dai ka tsaya ga abin nan da an ka iyakance abin da shehu ya ne iyakance mai daga cikin dariƙa askaru binta da aurari binta shi ma ba nashi ba ne mimma talakawa daga abin da shehu ya karba ya tare shi ya same shi annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yana domin dariƙa tijaniya dariƙun muhammadiyya dariƙa ce ga hakika ba ta shehu tijani ba dariƙa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da shehu manzon Allah ne ya ba da dariƙa ga shehu tijani minu daga manzon Allah ilaihi zuwa ga shehu tijani to wai musu mai musu ba zai sa ka yi musu wannan ko kuma ka ɓoye dole ka yi bayani duk abin da yake na gaskiya ka yi bayani inda ya dace ko da mai musu ya musu ba ruwanka da musu shi tun da musu shi ba zai canza haƙiƙa abin da ake ba bai ma kamata ka damu da shi yanzu misali ka zo kana da kuɗi miloniya sai wani ya zo ƙato mai ƙarhi sai zo na ce ai alhaji wani ne ka ce mai kuɗi ne ƙarya yake maciyaci ne yan ko gaskiya ne hito da kuɗin ya zube in gani ana ta miliyan miliyan to kawo miliyan miliyan ya zube to kai sai ka shiga ka taya kwaso kuɗin ka kana kwaso kuɗin ka zube mai haka lallaba za ka yi gaskiya ne da Allah ta yi ya ce ya baka wuri kila ma dan fashi ne ko turo shi to haka munkirai suna musun abin da ke na gaskiya ga ɗariƙar ka ita batun su wala tuma da jahilin fata ta ba amma da ya ga yau da ba cewa ya ce kakka ya gaddama da jahili sai ka wahala kuma in ya halaka ba aiko ka annabi gare ba halaka ta iyaka ta gare shi ba za a zarge ka ba to don haka nan muna faɗin cewa shehu tijjani ya karɓi ɗariƙar tijjaniya daga manzan Allah sun zan kuma ya ƙazata walike ba mawaliki ba walike manzan Allah ba shi ɗariƙar wadda bin da ahliha manzo Allah ya lamunce ma yan dariƙa ma da minahu abinda ya lamunce masu min al-asrar na asrai wal khairat da alkhairai wal barakati da albarkatai da yawa wala sabila ila khuruj amma dawo nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa tarattaba zamanuhu alaihi babu hanya hita daga barin abinda manzon Allah ya bashe wa tijjani sallallahu alaihi wasallam kuma zamanar da yi tajjiratu akan wannan cewa wanda ya rike wannan to zai samu wannan to wanda bai rike ba to ga rashin rikewa ko ka rage ko ka kara in ka rage ka ga baka cika ba in ka kara ka wuce nashi naka kake yi kana bin son zuciyarka fa faham dalik ka fahimci wannan وفي هذا القدر الذي نبهنا عليه من ذلك هنا كفاية akwai isuwa cikin wannan gwargwadon da muka faɗakar da 'yan uwa a nan wurin a kan shi su isu da wannan cewa tarbiyya dai gaskiya ce kuma tana na har yanzu kuma ga shaidun shehu tijjara dai da wani da manya-manyan sahabbai ne suna nan akan tarbiyyar da bayan allah wallahu waliyul tawfiq wal hidayah Allah shine abin jibinta ko majibincin biyan muwafaqa da kuma shiryawa wa zakara shaykhuna wa wasilna ila rabbina al khatim tijani radiyallahu anhu ya ambata ma yadullu abin da ka shiryawa ala anna fi tariqatihi wa talabatihi masha'ikh tarbiyati fi qawlihi thabit anhu yana a anshiyo mutu ya radiyallahu anhu ya ambata abun da ka shirya wacewa cikin dariƙan nan tamu da cikin almajiran shehu tijjani akwai shehu nan tarbiyya shehu ya yi hudu wannan cikin magana ta matabbaciya an hudu gare shi aka samu ta wa nasu nasu shiga wafin jami ce za ku ta hallawa ala ashabi in ji shehu tijarar da yallawa anhu ya ce yan allah ya ma fatahi ya fatahi ga sahabbai na shi ne masahabbai na fatahi suka kai wani matsayi wallazi ya ji da su binu indi cikinsu wanda zai zauna wuri na bil baladin ladi ana fi cikin garin da nake mu zanna wuri guda ya khafu ala nafsihi min alhalaki to ana ji mai tsoro ko ka ce yu khafu ana ji mai tsoron halaka ga kanshi shi dan ba a da bisa ga fage guda gani shi kuma ya ce mu wannan matsayi mu zanna gari guda a'a dole ya tashi ya bar garin da nake ya koma nashi gari daban yukhafu ala nafsi min halak ana mai tsoron halakar kanshi fa qala lahu ba'du ashabihi sai sashin sakon shehu tijani ya ce mishi minka aw min Allah halaka da gare ka kai za ka halaka shi ko kuwa daga Allah Allah zai halaka shi ba ja ba sai ba shi amsa ya ce min Allah halaka za ta zo mai wadda aka je mai tsoro daga Allah min gairi ikhtiyarin mini ba da zaɓi na ba ko zan ka ɗauko wayar lantarki dama wayar lantarki biyu ce akwai positive akwai negative akwai mai wuta akwai wadda ba ta da wuta to haɗa jan nan da za a gani sai ce positive da an haɗa wuta da wuta tashi za ta yi don haka bai yiwa ya zanna inda nake sai ya tashi ya bakar ذكر هذا شو يا أم تولنا في يوم الأحد ران الله الثاني من شهر الله شعبان دوك وتعالى شعبان عام ألف واثنتين وأربعين وعشرين ثم قال يتي في يوم الاستنراء اللي يتي الخوف المذكور صورا چند أكا أنبتا هو على من أذن له من أصحابه بالتصرف والتربية للخلق بعد قوة بعد ga wanda aka yi izini cikin sahabbai na cikin ya tasarrufi da kuma tarbiyyar halitta ashe kaga kenan cikin sahabban shehu tijani akwai waɗanda aka yi izini su yi tarbiyyar halitta to ya ce tarbiyya ta ƙare ta yanke da ba a samu wannan ba ya yi wasu izini kuma sun yi an gani natija ce yin ta halin murali bai lafsi alhamdulillah darasi salatu fatiha صلاة الفاتحة